بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin mukaddima na malam mai risala mukaddima da ya keɓe ta domin yin bayanin aƙida ta mazan jiya aƙida ta annabi da sahabbai idan ba a manta ba wancan sati mun tsaya a inda malam yake ce mana wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha insha Allah yau ma za mu ƙara karantawa kuma sai mu ci gaba zuwa daga inda mu tsaya malam yace wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha lallai wato ran tashin kiyama mai zuwa ce babu kokanto gami da zuwanta wa anna allaha yab'athu man yamut kuma Allah ta'ala zai tada waɗanda suka mutu kama bada'ahum ya'uduna kaman yanda ya kage su haka za su dawo wa anna allaha subhanahu wa ta'ala da'afa li'ibadihi almu'minina alhasanat kuma lalle Allah ta'ala ya ninninka wato kyawawan ayyuka wanda bayan sa mummune suka aikata wa safa lahum bitawbati an kaba'ir as-sayyi'at kuma ya kauda kai daga barin wato zunuban da suka yi saboda tuba da suka yi daga manya-manyan laifuka wa ghafara lahum as-sagha'ir kuma ya gafarta musu kananan laifuka bijtinabil kaba'ir saboda sun nisanci manyan laifuka wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir kuma ya sanya wanda bai tuba daga cikin bayansa daga manyan zunubi sa'iran ila mashi'atihi zai zamo yana karkashin wato gudanar maganin damarsa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah ta'ala baya gafarta a yi masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man aqabahu Allahu binarihi wanda Allah ta'ala ya yi mashi hukuma da wutansa akhrajahu min habi imanihi to inda yana da imani Allah ta'ala zai fito da shi da imaninsa fa adkhalahu bihi jannatahu da wannan imanin sai ya shigar da shi aljanna faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata kwatankwacin kwayan zarra na alkhairi to zai gashi a ran lahira wa yukhriju minha bi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam za a fito da shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati daga wato wanda duk wanda wato wa yukhriju minha bi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati duk wani wanda Allah ta'ala ya ba mazan Allah ceton shi daga cikin waɗanda suka yi manyan laifuka daga cikin al'ummarsa to zai fito sanadiyar ceto da mazan Allah zai yi masa a wancan sati mun yi magana mai tsawo akan wato wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha muka ce anan malam yana magana Allah ta'ala zai dawo da duk wanda suka mutu a wata rana wanda ita ce ƙarshen duniya sai kuma lahira za ta fara an kira ta da asa'a saboda a ko dai saboda ya zuwanta abu ne na kusa zai zo tunda ana jiranta duk abin da aka samu kira na ko zai zo ko saboda asa'a saboda rana ce da ubangiji zai tattaro mutane kowa da kowa ya zai biya wato a musu shari'a a musu shari'a in yayi alkhairi ya ga alkhairinsa in yayi in yayi sharri kuma ya ga sharrinsa to shine ma nake cewa a wannan ita mai zuwa ce wannan ranar tashin kiyama da lalle mai zuwa ce babu wani kokonto gami da zuwanta sau da kamar yadda muka yi imani da Allah da mazan shi haka wajibi yake a kanmu sun yi imani da zuwan wannan lokaci da Allah ta'ala ke gaya mana cewa akwai wata rana da idan ta zo wato rayuwarmu a duniya ya kare duka za a je lahira kuma da ubangiji ya kara tada mu saboda a yi mana hisabi Allah ta'ala mana yake cewa Allah zai tada matattu kamar yadda kamar da ya kashe su ya kage su a farkon al'amari haka zai dawo da su ya dauko ayan kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin Allah ta'ala yake cewa kamar yadda wato muka kage halitta haka zamu dawo da shi wa'dan alaina wannan alƙawari ne a wajen mu inna kunna fa'ilin lalle za mu aikata haka Allah ta'ala yake fada ma wato bayin sa cewa lalle zai aikata haka muka ce to wannan abin da yake nufi Allah ta'ala zai dawo da mu ne da ruhinmu da gangan jikinmu duka sabanin wanda wani masu fadarewa da suka fadare a wannan babu suka ce sai da Allah ta'ala ya dawo da mu da ruhinmu amma jikinmu fa ba zai yi ba to muka ce wannan wato magana ce ta tafadararrun mutane ba su da hujja ko ta sisin kwabo wurin duk wanda ya faɗa wannan maganan to shi ta shi imani sai yanzu yana rawa dole a yi mishi ya kama hujja za a zo a tsayar mishi da hujja idan ya ji ya ji hujjan a hujjan Allah ta'ala da manzon shi da kai kare ta ce shi bai da ba to wannan kuma kaga shi ya je ya shiga kafirci da gangan kenan wannan shine abin da malamai ke faɗa saboda wannan cewa Allah ta'ala zai dawo da mu da gangan jikinmu da ruhinmu wannan wani abu ne da duk malamai sun yi ijma'i akan ta in ba daga baya wasu da suka tsan taratsi ba suka zo suka kawo tarari akan ta amma duk malamai sun riga sun ijma'i akan ta cewa Allah ta'ala zai dawo da mu ne da ruhin mu da jikin mu wannan kuma sun san cewa wannan ba abu ne mai wahala wajen Allah ba amma wanda ke shi bai san Allah ba ya jahilci girman ubangiji shine zai daga tsammanin cewa wannan abu zai zama kamar mai dauya wajen ubangiji ko idan ga ma surarta abu ba zai yi ba maza Allah ya fassara wannan aya kama bada'ana a wani halqin yu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'idin ya fasara a cikin hadisin da ya zo a cikin asahihaini hadisin Aisha da Ibn Abbas dukkan su suka sun ba da labarin cewa manzo Allah ya gaya musu cewa Allah ta'ala zai tada wato zai tada mu duka zai tada bayi duka gaba ga rashin tashin kiyama hufatan uratan gurna hufatan sune wanda ba su da wani takalmi da za su rufe kafar su uratan kuma ba su da kaya gurlan kuma wato ba su da kaciya ثم قال سي manzo Allah ce kama bada'na awwala khalqin yu'idu kaga yana fasara wannan ayar kenan babu yadda za a ce maka ba ka fita shi da jikin ka ba kaya ka ce ka ce ba dangar jikin ka kaya da shi ba babu yadda za a ce za a tashi da jikin ka babu wani zobe ka zaka dawo ba ka ce ba komai ka ce wai ba da ba da jikin ka zaka dawo da shi ba har Aisha take ce mai take take ce manzo Allah ya rasulullahi yanzuru ba'dhum ila ba'd ke manzo Allah to ai wasu za su ta kallon wasu kuma قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن ي... إن الأمر أشد من أن يهتم ذلك أي ولا أبن يافك أرفع أو تكي تكي تمان يافك أرفع وني أنا كلا الأورم وني فكذا وني أنا أنا بكتي وتكاشي قيامة لن لك ما عندما زعل لا يفتح أبني ولا كي ذات يزو كم إذا تزو to Allah ta'ala zai dawo da mu ne da jikinmu da kuma ruhinmu baki daya ba wai ka dawo da ruhinmu ba idan kuma muka shiga aljanna wato za a ji da mu daɗi ne da jikinmu da ruhinmu duka kamar da wanda ya ƙeƙashe ya zama ya samu kanshi a cikin hannun ya shiga wuta to za a jiyar da shi azaba ne da ruhin shi da kuma wato gangan jikinsa Allah ta'ala ya tsare mu a wata ruwaya wanda akan ta muka kwana a wata sati ya tazo a cikin musulun imamu ahmad daga jabir dan abdullahi zan ƙara karanta hadisi saboda mu faɗi wasu daga cikin fa'idoji musamman tunda muna magana kan kiyama ce mu san wasu da mu dan yi tsokaci kan wasu daga cikin abubuwa cikin alaƙa da kiyama jabi dan abdullahi yake cewa balagani hadithu rajulin sabi'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin wani mutumi da ya ji daga manzon Allah ya iso ya iso ni cewa ya ji wani abu daga manzon Allah wani ilimi daga manzon Allah da ni ban da shi fashtaraitu ba'iran sai na sayi raqumi thumma sharaktu alaihi rahli sannan sai na wato na sa masa siddi wato ya sa masa siddi ya hawo kan wani raƙumi fasirtu ilaihi shaharan hatta qadimtu alaihi sham sai ya tafi a kutan kwacin wata daya har sai da naje garin sham fa idza abdullahi ibn ulais sai ga abdullahi ibn ulais ashe shine wannan sahabin da aka ce yana da wani ilimi daban da shi gami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lil bawwab sai nace ma mai tsaron kofa kullahu jabirun ala al bab je ka gaya mishi ka ce jabir yana waje faƙala sai ya ce ibnu abdullah jabir dan abdullahi sahabi kuntu na'am sai na ce eh fa kharaja yaqau thawbahu sai ya fito yana tattaka tufansa saboda tsabar munna ba ta naka ni sai ya rungume ni wa ta naqtu kuma shi ma sai na rungume shi fa kuntu sai na ce masa kaga ba magana a kawo mun dan abin sha da kula ana gamawa sai ce fa kuntu sai na ce hadithan balagani anka hadisi ne ya iso ne gami da kai annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qisas cewa ka ji manzon Allah ya faɗi wani wani ilimi gami da qisasi wa khashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu sai na guji in mutu ko kai ka mutu ban ji ban ji wannan ilimin ba qala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah aw qala al-ibad uratan ghurlan buhma za a tada wato bayi ko kuma za a tada mutane ran tashin kiyama uratan ghurlan buhman ba su da kaya ba su da kaciya ko ba su da komai qala qulna sai muka tambaye manzo Allah wa ma buhman me kake nufi da buhum qala laysa ma'ahum shay ai wanda bai da komai haka zai zo wato in ma kana ganin kana da wani dukiya ne kana da wani abin da kake da shi ko yaya ko meye ne to zaka tashi dai a wannan lokacin yayan ba su amfana ma komai ba matan ba ta amfana ma komai ba dangi ba su amfana ma komai ba balle kuma dukiya ba wanda zai je da wani abu na dukiya lahira thumma yunadihim sai Allah ta'ala ya kiraye su bi sautin da wani sauti yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba wanda yake nesa zai ji shi kwabo da kwabo irin yanda wanda yake kusa zai ji shi Allah ta'ala sai ce anal malik ni ne sarki mai sarauta mai mallakan komi da kowa ana dayyani ni ne wanda wanda zan sa a yi dole kuma wato in yi hisabi addayyan mai hisabi na farko addayyan kuma mai ba da sakamako addayyan kuma mai wanda yadda yake so haka za a yi ba wani ba wanda wani ke so ba eh shine addayyan wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-janna haqqun fa qaw ba zai yi wannan la yanbaghi ana magana fa qaw ba zai yi ba wannan kamar yaran qur'ani ne aka yace la yanbaghi to ana magana abun ba ba zai yi ba kwata kwata amma yanbaghi lir-rahmani an yattakhila to kaga wannan ana magana ana korewa shi ne baki daya to shine Allah ta'ala ya ce wala yanbaghi manzo Allah ya ce wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari fa ba zai yi ba ya zama daga cikin yan wuta daga cikin yan wuta akwai wanda yake da wani hakki wajen yan aljanna hatta aqussahu minhu har sai na bi mishi kadin sa kaga ta dan wuta da zai shiga wuta ubangiji ba zai bar shi na da wani hakki ba akan dan aljanna sai an bi mishi kadin sa wala wala yan bagi da ahadin min ahalin janna an yadkhul janna kuma bai fafau ba zai yi ba ɗaya daga cikin dan aljanna ya shiga aljanna wala ahadin min ahalin nari haqqun hatta aqusahu alhali yana da wato wani hakki a wajen yan wuta sai na bi masa kayansa hatta laqma har mari idan aka yi har zunguri idan kai har wani wato wato duka da in kai ba in dai baya so to ka je ka neme shi ya yake maka iya abin da zaka iya kenan saboda aka je lahira karka karka wai wanka ne babanka ne ko kuma kaninka ne ko wani wanda kake ta cewa ne masoyinka ne za ka je lahira ba zai yafe ba duk yadda kake ji cewa yanzu zai iya yafe maka an ka je lahira kuma ranar an daina magana yafe ba qala kullu kayfa wa in wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhman yace maza Allah to ta yaya zamu zamu zamu biya abinda wani hakki dake kanmu alhali zamu je mu Allah ta'ala ba mu da komai sai maza Allah ce bil hasanati was sayiat alherin aiki ladan da kuke da shi ko kuma zulubin da kuke da shi su za su yi aiki a wannan rana a shi sa imamu nawawi karkashin waɗannan hadisi sai ke cewa to kaga kowa zai koma ne al-maqsud annahum yuhsharuna kama khuliqu abinda ake nufi shi za su koma kamar yadda aka halice su za a tare su kamar yadda aka halice su la shay'a ma'ahu ba ba wani abu da zai zama tare da su wala yufqadu minhum shay kuma babu wani abun da suka rasa shi a duniya kuma za su rasa shi a yanzu sai ya dawo hatta al-ghurla takunu ba'an har wato kashiya su da aka musu za ta dawo wannan fatan da aka cire to za ta dawo wannan hadisi ba karaman fa'ida yake da shi ba tunda ba muna majalisin hadisi bane amma za mu dan faɗi wani abu da yake da alaka da hadisin na farko dai babu shine wato Allah ta'ala zai tada wato bayi baki ɗaya da jikinsu da kuma ruhinsu kaga wannan a fili yake tunda ya ce uratan ghurlan buhman lalle Allah ta'ala zai tada mu ne da jikinmu da kuma ruhinmu wannan a fili yake a cikin hadisin abu na biyu kuma za mu fahimci a wannan hadisi cewa Allah ta'ala yana da murya yana da murya da ake ji da mu cewa yi thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba kaga Allah ta'ala yana da murya da ake jin sa kenan dan haka duk yanzu wani wanda ya ce Allah ta'ala baya yi da murya muryar shi ba a ji to yanzu ya kawo kangara a addinin Allah ya kawo wani abu wani sabani a addinin Allah ya kawo hujja amma lalle Allah ta'ala ya faɗa ba Allah ya faɗa cewa Allah yana da murya kuma ana jin muryarsa idan yayi magana to ana ji kaga anan wannan ɗaya daga cikin hujjar kenan kuma wannan hadisi ne ingantacce tamfar rana lokacin azhar sannan kuma abu na wato daga cikin fa'idojin wannan hadisi akwai maganar kamalul adlillahi ta'ala wato wato cikar adalcin Allah ta'ala Allah ta'ala hatta wanda ya masa laifi in yana da wani hakki da sai an bi masa kari to ba zai sa wato a ce tunda kai kayi laifi ka tafi abinka ba sai ya bi kadin wannan laifin kaga ubangiji ya ce wa hatta laqma har mari da mutum yayi shine anan ya kamata kuma duk kowa shi taitayin sa kar ka ga laka iya yin wani wasa ka rike ma wani wani wani naka wani abun sa ko da kudin gidanku ne ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ka ko gari a dai duniya babu wani wanda zai so ka irin iyayenka kai zaka so iyayenka ne kai ma amma ba zaka so iyayenka irin yadda su iyayenka ke son ka ba wannan shine gaskiyar magana musamman uwa ba wanda zai iya so santa yadda take son shi ta to amma in ka ji ana cewa uwan da kai da uwan in ka ci mata wani abu in ka je lahira ba ta iya yafewa ba ba ka magana yafiya a wannan wurin hatta laqma kowa ubangiji in aka ce in aka aka ce yana da wani haƙƙi da za a da za a nemo masa to ne ma ki a nemo masa a ƙara masa shi ma ya ƙara da matsayi in kuma wani zunubi ne ne ma ki a cire masa wannan zunubi to kaga ba ashe ba abu ne wato in tashi kiyama ba abu ne na wasa ba saboda haka duk wani wanda yake cewa yana da wani haƙƙi da yake wuyan shi na wani mutumi to wallahi ba zai yaje mutum aka je lahira ba ba wanda za a yaje mishi ko mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa ne balle ɗansa ba ƴaƴa ba ko a duniya ma suna wani yajewa ne ka mutu ka gani in aji za a garman gado za su ce kana bin ka bashi ba za su biya ba su ƴaƴa ba ruwan su wannan dama kai ka je dama sai da magana da sama sama da kai amma ƴaƴa ko ƴan uwa ai ba wani magana wanda ke zai zauna kuma ya ce zai a duniya ma zai biya maka wani abu kowa yana da wani nafsi nafsi ne a duniya ma balle a lahira Allah ta'ala ya ya mana agari sannan kuma abu na gaba akwai wato azima girman wato himma na sahabbai girman himma na sahabbai yana da sun ji hadisi wato fa nan ko ka kaddara jami ne na hijaz hijaz waje ta saudiya ya tashi tafi can filastin da syria a nan yanzu ya tafiya watan wata daya dan neman hadisi guda daya to kaga ashe wato sahabbai yanda suke bibiyan hadisan manzon Allah ba irin bane ba yadda kawai kana kwance ana ga maka hadisin manzon Allah kawai ka ji ka ce maka dina ma gane kuwa a'a ban ma gane ba to kaga wannan shine manzo Allah yake cewa kar wani yazo kawai ya ci ya koshi ya kwanta a ga mishi hadisin manzo Allah sai ce a shikenan mu ai mun karanta Qur'ani ba sai kun ba mu hadisin ba to kaga wannan fadararre ne amma na faɗa maka manzo Allah ya faɗa kana kana je cewa wani abu kana cewa kure ko dai ma'anan ba haka yake nufi ba a sabai ba su haka idan sun ji to za su dauki zahirin abin ne sai yayin da ya bayyana musu cewa ba haka hujja take ba sai su nemi ƙarin haske amma kaga yadda suke yi suka wata ɗaya suna tafiya kuma wannan idan na maka cewa wato akwai asali ka tashi ka tafi ka tafi a neman ilimi to wani yana da asali abinda malaman hadisi suka rika yi suna tafiya zango zango ta wato gari gari kasa kasa suna tattaro hadisai suna shan wahala wani ana baka labari kana karanta taraju tsabar bala'i arsa abinci an shiga wani yanayi da ba abinci kuma neman ilimi aka fito hafu zalin ya sha saboda dai a rayu wani daga kifi ne ya gani ba magana wani dafa ko wani abu ya ga za a wuce dole a ci wani haka zai samu wani abu da ma ba a ci kwata-kwata kuma ya ci ya caka saboda neman ilimi ta duk wanda ya zage malami to ana gudun kare ne daga cikin malaman nan muna magabata kan daga baya a je ubangiji ya hada su da malaman nan kuma su ce abi musu ka abi musu kadin kadin zage su da yake Allah ta'ala ya saka malamu da alkhairi sannan kuma a cikin hadisin akwai wato tabbatar da cewa magabata suna rungume mene ya tsakanin saban daga cikin malamai wanda yake haka wannan dai daɗin shafa kanta ne kawai amma akwai magana na malamai akan wannan magana mai tsawo kaga a nan dai yana zuwa sai ce fa'ata na kani wa ta nafsu sai ya rungume na rungume shi to musamman in kun daɗe ba kwana ba ko da an yi tafiya an zo an haɗu babu wani laifi kada ce a ya za ku yi haka ba ku yi musafaha ne a rungume ma wani abu ne da magabata suke yi wannan wani abu ne da yake da asali to wannan shine abin da abin da ɗaya daga cikin wasu daga cikin fa'idoji da yake cikin wannan hadisin sannan kuma in muka ce za a imani da sa'a imani da ran tashin kiyama yana nuna wato ka imani da dukkan wani abu da ke da alaka tashin kiyama tun daga alamun tashin kiyama kananu da manya ba duk yayin da kaga an ka maka daga cikin alamun tashin kiyama aka gaya maka manya ko kanana daga cikin ka dinga wato bibiyan waɗannan alamomi da kokonto to yanzu kaman ka ɗaya daga wasu daga wani jijige ne wato wani ginshiki ne na imanin ka dan tashin kiyama yake rawa kamar wani a ce masa ya ji wani za su zo sai ya dinga ya dinga tawilin abun yana kokarin cewa ai ba zai yi ba ko kuma a ce masa dajjal sai ce ai kokarin mai da abun wani wani abu da yake sokana ba yi da ba yi da wani zahiri ko a ce annabi Isa zai dawo sai ce a annabi Isa ba zai dawo yana kokarin kautar da wannan magana ko a ce masa akwai dabbatul ardi ubangiji ta da ita ta fara an fara a qur'ani to ubangiji zai dawo da dabbatul ardi to kallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna za ta zo za ta yi wannan magana wai sai ya ce ai babu magana wata dabba a ce masa akwai watan wata rana da za a zo wata rana za ta fito a mafaɗanta maimakon ta hudu a mahudanta to za ta za ta fara da kuma ita mafaɗan nata wato maimakon ta fito daga gaba za ta fito daga yamma to wannan da an gata kaga shi kenan babu tuba ke to wani sai tsammanin ta yaya zai yi a ilmance na kimiyya ta yaya za a ce wannan abin zai yi to kaga duk wannan idan ka kareta wannan kaman kana kareta wani abu ne na imani da ran tashin kiyama musanta mene a wannan ba yan akalani dama ji akwai wasu daga cikin wato yan baya baya da suka dinga wannan kare kare ta wani abubuwan amma yanzu ma muna yi da yan zamani ne yan zamani ne a yanzu zaka ji wani ya ce shi ya ji joma duk ya ce ai ba ba kwata ba za su ba ko ce annabi isa ya ce a annabi isa ko turawa ko wani abu ko in ya an an mishi magana ko dajjal ko wani abu sai tsammani sai fara cewa ko satellite ko wani abu irin ire iren waɗannan abubuwa yan zamani ne wannan yan akalaniyuna ne sai sai ai ba ma zai yi ba wannan kawai an muku magana ne yadda za ku fahimta dan a tsorata ku amma mu yanzu da mun je mun zo wato irin wannan karni da muke fahimtar komi keke da keke ai mun ba mu bukatar sai an tsorata mu irin wannan kawai dai an dai gaya mana wasu maganganu to kaga irin wannan shine muke cewa suna halatta mu Allah ta ga da mu zan shi kariya tunda Allah ta'ala ya ce zai dawo kai ka ce ba zai dawo ba haka zalika mahadi mahadi ya tabbata zai dawo a cikin hadisi ingantacce hadisai da dama suka magana cewa mahadi zai zo da ƙarshen zamani to duka wannan ko cewa ba zai zo ba baki daya ko ka rinka tawilin sa to yanzu kaman kana kangara ne a cikin ayoyin da Allah ta'ala ya ya faɗa a Qur'ani ko kuma hadisai da manzo Allah ya faɗa kuma kadaita Allah da kaita manzon shi wannan fitaye daga daga musulunci haka kuma mutum ya ya kadaita cewa shi ba zai tashi haka mutum ya karanta cewa wato duk wasu abubuwan da razan da za a samu wani tashin kiyama kama a ce Allah ta'ala zai tayar da mu ko a ce rana za ta zo dab da masu laifi wato kwanya suna labarbaka wani ya tsammanin ta zai to ta ina za a yi ya za a yi abubuwan ba ko ko a ce za a mutane za su yi wasu dubban shekaru ubangiji zai ba zai ce komai ba tukunna har sai an gaji wato firgici yayi firgici za a je wurin annabawa a ce dan Allah ku zo ku riki Allah ta'ala a zo a yi a hisabi kowa ya san matsayinsa wato kaga da da wanda yake ba mumuni da wanda ba mumuni ba mumuni ya san zai ji aljanna insha Allah wanda ba mumuni ba ya san kuma shi ya shiga uku a wannan rana ya san kuma in aka zo aka yi wato wannan hisabi ba zai sha ba amma sau tsabar razani da wannan wannan tsayuwa da za a yi kafin a hisabi Allah ta'ala wato zai wasu ilhami a fara kara da waɗannan annabawa ana cewa a zo kawai kowa a zo a yi ma kowa ya sami kowa ya samu matsayinsa to kaga annan shine mun mun mutuwa mun rabanta kai wanda yake son a zo a yi samun in aka zo aka yi in ta zai je to ina amfani wannan to amma saboda sai a cin wani razani wanda yake dole kowa hankali ke tashi wato razani ne hatta annabawan Allah fa za su razana kaka tsammanin annabawan Allah su ma sai an sa musu nutsuwa daga baya amma akwai lokacin da Allah ta'ala zai tambaye su ma za ku ji fice la ilma lana za a tambaye su wai me aka amsa muku ne meye ku ba da shaidan al'umma ku maza Allah ba zai iya cewa Abubakar yana da imani a wannan lokacin ba sai an samu shaidan zuwa tukuna in dai maza Allah ba zai iya Abubakar Siddiq ko Umar ko Usman ko Ali shaida ba haka ko na rana ba karamin rana bace ba to daga nan kuma in daga bayan an zo an samu kowa na tsuwan da za a za a za a za a nema a zo a hisabin sannan za a je wurin annabi adamu a zo wajen sauran annabawan duka annabawan nan guda shida guda biyar kafin manzon Allah sannan a je wurin manzon Allah sannan manzon Allah ya je shi ma ya wasu addu'o'i da bai ma san me zai faɗa ba sai a lokacin to kaga wannan yana nuna maka wannan rana ba karamar rana bace saboda ka duk yanda kake jin cewa wannan rana za mu iya raina ta wallahi ba amur ba amur rainawa bane a wurin kuma rana ce da wato za ka yi za mu duka za mu zama a tagabu wato za ka dinka cizon ya tsagwai mai sa ban yi wani aikin alkhairi ba a duniya a dawo da nima da in yi wani aikin alkhairi da zai wato zaman mun wani wato dan ba wani ginshiki da ubangiji zai kalla wannan abin da nayi ya yafe mu wannan rana ba karamin rana bace Allah ta'ala ya tsayar da mu daga wannan rana ba za mu tsawaita ba insha Allah in aka saki samun dama za mu dauko manganun malamai da kuma ahwal ahwal da kuma almalahim da ke cikin wannan waɗannan wato rana da abin da ke da alaka da shi amma almuhim dai abin da nake son mu gane a nan lallai duk wani abin da ke da alaka da tashin kiyama ka yi kokari imani da tashin kiyama kamar imani da Allah musa haka kamar kana kai da Allah ta'ala da mutan shi to idan ka ce ɗaya daga ciki ba zai faru ba to ba ka da hujja da zaka je ka gamu da ubangiji tun a lahira tun a barzahu barzahu shi ma yana daga cikin tashin kiyama da ubangiji da dole fito da imani da shi wanda zai ce ai to yanzu kura ta cinye wane ne in kura in kura ta cinye naman ka ko kuma aka je ka mutu a ruwa ko kuma aka kona ka ta ina ubangiji zai dawo da kai a maka tabbayin kabarin nan to wannan ka kana magana ka kana magana kanka shi ko ubangiji shi wutan da ka ce ka kona shi da ka je ka kona shi shi ya halce wutan dabban da ta cinye wannan dan uwan naka shi ya halice ta duk wannan kuma sai gagare shi ba ganin kowa ganin shi kai ba wanda ba wanda yace yayi wani rawa akai shi ma ya gansa kawai kowa san halitta shi akai ba wanda yazo yayi wani abu yace ai kawai bari in je in yi wani abu kawai zuwa lokaci kaza a fito zuwa lokaci kaza babu ni babu wanda yayi wannan aikin Allah ta'ala lokacin da ya ga dama ya halice shi lokacin da ya ga dama kuma ya rasa shi ya kashe shi haka haka ya faru kuma in ya ga dama zai dawo da shi kamar yadda wato ayoyi da hadisi suka faɗa haka Allah ta'ala ya mana agaji ma'ana yace wa anna Allah da'afa li ibadihi almu'minina alhasanat Allah ta'ala zai ninninka ma bayinsa mu'minai wato ladadakin su wannan kaga zai ka tabbatar maka da abinda manzo Allah ya faɗa cewa lan yudkhila ahadan 'amalahu aljanna babu wani mahaluki da aikinsa zunzurutun aikinsa zai shiga da shi aljanna suka ce har kai ya manzan Allah aikin ka bai shiga da kai aljanna ba saboda sun san manzan Allah da kokari wato kaga manzan Allah hatta hatta wato da dare ba hutawa yake yi ba bal ma hatta kafafun shi suna yin suna kumbura kumbura saboda tsabar wato wato godiya da ke ma ubangijin sa amma duk da haka manzan Allah yake cewa aikin sa bai shiga da kai aljanna ba ce wala anta ya rasulullahi ce wala ana illa yatagammadani illa yatagammadani billahu bi rahmatihi sai Allah ta'ala ya nufe da rahmarsa so duk wanda kaga ya shiga aljanna to ba wanda ya ya ce zai shiga aljanna wajen aikinsa sun zuwucin haka wannan akwai rabi ma rabi ma mu'tazila mu'tazila suna cewa duk wanda ya shiga ya shiga aljanna to ya shiga da aikinsa ne kawai wai kamar da zaka je ka sayar taska ne ka ba naira dari aka baka taska kaga wai kwabo da kwabo wannan compensation wannan musayaka musayaka maka to ba wanda ya sai ba Allah ta'ala wannan abu saboda ai duk aikin da zaka yi ba zaka biya shi ba sannan aikin da kai sai da ya baka jarin aikin da kula farko ma sai da ya shiyar da kai inda bai da kai ba da baka shiru ba shi maka tawfiki sannan kuma duk aikin da kake da wani da'an da kake masa shine dai da dajarin nasa karfin da ya baka da iskan da ya baka da abincin da ya baka kake ci tunda shi kai to ka zo ka biya shi za ka iya kaga ba za ka iya ba to sannan kuma duk da haka idan kai aikin ubangiji sai ya ninninka maka aikin kaga inda za fa inda za ce canjar za a yi in nayi zunubi a rubuta min daya in nayi aikin alkhairi a rubuta min daya kai ka sani ba da zabi kai labari saboda laifin da kake nawa ne alherin da kake nawa ne ai ai da yawa shi ne Allah ta'ala yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih duk wanda yazo da wani aikin alkhairi guda daya to Allah ta'ala zai ninka masa so goma wa man ja'a bi sayyi'ah duk wanda yazo da wani aiki mummuna kuma fala yajza illa mithlaha wa la yuzlamu ba za a sanka mishi ba sai kwatan kwacin wannan aikin na zunubi guda daya kuma ba za a zalunce shi ba kaga wannan yana nuna maka wato abajan wato adalci na ubangiji da kuma rahamarsa rahamar ubangiji ta lullaba kowa ta lullaba komai wato zunubi za ka yi aruta ma daya in ka yake alkhairi kuma a ninka maka shi goma ɗaya wato goma ta za a iya ɗaya dole ta za a iya gogayya da goma shi sa duk wanda ka ya shiga aljanna to kaga dole manzo Allah yake cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake dole in yayi ma Allah da'a da manzo shi shiga aljanna in bai ma Allah ta'ala da manzo shi da'a mutu kaga shi ya ja ma kansa Allah ta'ala ya sa ba ma shi wanda zamu ja ma kanmu wannan bayanin wannan aya yana cikin hadisi da ya zo a cikin wato a sahihain da wasunsu daga abdullahi dan abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da manzon allah yake ruwaitowa daga daga allah ta'ala kai tsaye wato wannan kaga alhadith alqudsi kenan alhadith rabbani hadisi da allah ta'ala yake ba manzon allah kai tsaye bambancin shi da qur'ani shi ba shi bai da zibi na qur'ani amma dai ba wai da ma'anar da kuma wato lafazin duk daga allah ta'ala ne akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa a wannan lafazin ne daga lafazin daga manzon Allah ne amma ma'anar ne daga Allah wannan duka zarbun min ta'awil wasu malamai sun faɗa haka amma babu wani dalili ai kaga mu ma idan maruwata suka ce daga manzon Allah ai mun fi tsammanin cewa lafazin manzon Allah ne to shi ma manzon Allah in ya ce yana rayuwar daga Allah kuma sai ka ce kuma lafazin nasa ne a'a Allah ta'ala ne ya gaya mushi saboda ruwaya ce yake yi ruwaya kuma shine asalin ruwaya ka ruwaito abinda wannan ya faɗa ko mu da kanmu kaga anan ce fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala cikin abin da yake ruwaitowa daga Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka qala yake cewa inna allaha katabal hasanati Allah yake cewa Allah ya rubuta kyawawan ayyuka wasayyi'ati da kuma munanan ayyuka thumma bayyana zalika sannan sai ya bayyana haka wato ya bayyana mala'iku kenan faman hamma bi hasanatin duk wanda ya himmantu zai yi aikin wani alkhairi falam ya'malha bai aikata aikin alkhairin ba kataba Allahu indahu hasana sai Allah ta'ala ya rubuta masa wato lada guda daya kamila cikakkiya cikakkiyar lada wato aiki alkhairi ne zaka yi sai baka samu daman kayi ba amma dai kahin batu kaga aka ci kahin batu ba wai kana kwance ba kawai kace ka dinga yin amani amani shine gurce gurce zuciyanka a to ba wannan ba kahin batu zaka yi amma wani abu yazo ya hana ka to Allah ta'ala zai rubuta maka lada guda daya cikakki wa in lam wa in lam ya'mal wa in muhammad biha fa amilaha idan ya aikata haka sai in ya in ya himmatu wurin aikata haka kuma ya aikata kataba Allah indahu 10 hasanatin Allah sai ya rubuta mishi lada goma kaga wannan shine man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha an ajmakan sai ya rubuta mishi lada goma ila 700 da'if zuwa kuma ninkin wato 700 kaga lada goma daga baya kuma a ce goma a ninka maka shi su 700 so nawa kenan 10 times 700 wake da dan wani lissafi 7000 7000 ko to kaga dubu bakwai wato tun faka a jako ila dubu bakwai aiki daya ila abadin kathira sannan kuma har zuwa ninkin baninkin wato ninkin baninkin ubangiji zai baka babu lissafi duk abinda kawai ya ga dama kawai zai baka gashi nan ku je ku bashi ya tafi niyya ku je ku bashi wa in hamma bi sayyi'atin kuma yake mutu zai yi wani aikin aikin banza ko aikin sabo falam ya amalha bai aikata aikin ba in ya bata saboda Allah ne kuma kataba Allahu indahu hasatan kamila sai Allah ya rubuta mishi ladan kin yin sabo da bai ba wa in hamma biha in kuma ya himmatu fa amila ya aikata haka kataba Allahu sayyi'atan hasana sai ya rubuta mishi zunubi daya da Allah kaga dubu bakwai mu ce dubu bakwai nan ko ko goma aka ce da daya aka tafi zaka da ba amma a ce dubu bakwai da daya dubu bakwai zuwa kuma ninkin ba ninkin to ta ina zaka hada abin ya yi abin wato kaga rahama rahama ce wacce take ba za ka iya surantawa ba kwata kwata shi yasa a can ruwaya musulunci cewa la ya haliku ala allahi illa halif duk wanda kaga ya halaka to halakake ne dama gaskiya ba wanda ke da hujja wajen Allah ta'ala anan kaga Allah ta'ala yake cewa katabal katabal hasanati was sayyi'ati Allah ta'ala ya rubuta abinda ake nufi ya rubuta shine wato ya kaddara ya tsara da ya tsara kuma sai ya rubuta a gwargwadon abin da yake iliminsa cewa abin da zai faru a nan gaba cewa wani zai aikin alkhairi wani ba zai aikin alkhairi ba kuma wannan shi aikin alkhairi wannan shi aikin banza to Allah ta'ala sai ya sa launin mahmud ya rubuta shi wani alƙalamin sai sa ya rubuta da ya rubuta kuma sai ya bayyana bayyana zalika lil mala'ika sai ya bayyana ma mala'iku haka ya bayyana ma mala'iku haka shi ma wannan hadisi akwai akwai ɗan fa'idoji da zamu ambata na farko kaga akwai dai alhamdu bil hasana mutum ya wato ya himmatu wajen yin aiki alhairi idan ya yi aiki alhairin bai aikata ba to yana da lada cikakkiya guda daya wanda kaga wato kaga aiki ne niyan zai yi wani aka ce alham alham shine wato ka himmatu wato akwai wani wani wata azima akwai wani wato himma da kace lalle zan yi kace lalle gobe insha Allah ta'ala zan yi sadaka da ga kuma ka himmatu an san ba wai labari kake bayarwa ba ka himmatu to amma sai wani abu ya zo baka iya yin wannan abin a wannan ranar ba to ubangiji zai baka ladan wannan niyya ne zai baka ladan wannan niyya inda zaka ƙara gane wannan wannan wannan shine wato hadisi da yake cikin as-sahihain shi ma har wala yau hadisin Anas da wasu daga cikin sahabbai hadisin Jabir dan Abdullahi da wasu daga cikin sahabbai suka ruwaito lokacin da aka zo a tafi yakin Tabuka an tafi yakin Tabuka bazala ya ce kowa da kowa ya zo a tafi yaki to duk da kuma an sami masu uzuri ko rashin lafiya ba su zo ba sai masu Allah yake cewa inna fil madinati la rijalan yace lalle a Madina akwai wasu mutane matirtun masiran ba za ku yi wani wani yada zango ba ba za ku yi wani tafiya ba wala qata'tum wadiyan ba za ku wani yada zango ba illa kanu ma'akum sai suna tare da ku zuciyar suna tare da ku habasahumul marad rashin lafiya ne tsaye da su a wata ruwaya kuma habasahumul ubr uzuri ya tsaye da su kaga suna tare da su a lada sharakuku fil ajri a wata riwaya ce za su tare da ku a lada kaga sai akwai lada guda biyu ladan aiki da ladan ladan niyya to za su za su tarayya da su a ladan niyya kaga ya fa yaki tabuka ba karamin wahala aka ce ba wahala aka ce farar farar wahala zan ce ba baka ba wato farar wahala aka ce wajen tafiya tabuka saboda wato tafiya ce mai mai mai a cikin zafi sannan kuma tafiya mai nisa tafiya ce wanda ubangiji wato matsala ya dinga mobilizing mutane cewa a fito a fito a fito a wannan rana ne Uthman ya sai da rufe bakin manzon Allah Uthman ya dinga kawo abubuwan da za a tafi wannan yaki yana amalan rakumi ya ce ya bayar masu masu neman kuɗi masu neman dan makami duk Uthman ya ce ya bayar tun manzon Allah yana cewa wani abu sai fara cewa ma zara Uthman ma fa'ala ba'da yau yace ai Usman ba abin da zai ƙara cutar da cutar da kai daga yau kuma to wani a wannan lokaci aka yi almuhim ne kaga wanda ba su je wannan yakin ba mazala sai ya dinga ba su uzuri kuma ya ce ma suna da lada in dai da uzuri ne to kaga ba duk wani aiki alkhairi da kake tsammanin da kake sa ran zaka yi kuma ka kuma kana yi wanda dalili yazo ya hada ka kuma kana da niyyar cewa zaka ci gaba to ubangiji zai baka ladan wannan niyya sannan kuma in ka zo ka aikata kuma za a baka ladan wannan aikin sai sai abu na biyu shine ga niyyar kuma ga aikin ga niyyar sannan kuma ka sa dama ubangiji baka baka tawfiki ya baka ka tari ka aikata to wala shi za a fara daga goma shi ba fara daga daya a daga goma ake farawa in daga goma shi kenan sai a je sabu'in ya tafi sai a je ila abu'afin kafira zuwa ninkin ba ninkin haka ga wannan wato ba karamin wato ta goma shi bane banda wannan kuma sai wanda ya himmatu zai yi aikin banza sai ya bar abin da ya tashi barin abin kuma ya bari dan Allah na faɗa na ƙara faɗa wannan ya bari dan Allah ba ya bari saboda ya ji san cewa idan ya je za a kona shi ba in ya ji sai in ya je wannan ka karfa ne wannan ina zan iya da shi yana san zai yi kwace yana san zai yi kwace amma ya ga wannan ba zai iya ba wannan wannan ya zai da shi to kaga yanzu ya tsoro ya sa bai yi ba amma da ko kuma da ya je zai yi kawai sai zai haura gidan mutane sai ga akwai kwalabi a sama to ya zai yi to kaga wannan ba ba ya bari ne saboda Allah amma ya bari saboda Allah idan ya bari saboda Allah to Allah zai bashi lada ladan in yin sabon Allah saboda shi Allah ta'ala wa'azi yace koko ayatin Allah ta'ala kawai sai ki amma idan ya ki idan ya idan da yaje zai da yaje zai kawai sai sai wato bai samu dama ba ko ya ga sun fi shi karfi to yana da yana da zunubin niyya kuma zunubin wannan niyyar da yayi na aikin banza to yana da shi eh shi sa yanzu ba za ka ga wani wani wanda yake ya shahara ko wanda yake yana zama cikin aminci ne yana kawai sharafinsa amma ta hanyar banza sai ka ce kai ma da ma kai ne ce dan me yace ina san abin da yake yi ai ba dan fara yake amma wallahi tallahi da samu ma sai nayi to yana da zulubin wannan niyyar nashi yana da zulubin wannan niyyar shi ma zai zama yana tare da shi wajen wajen zulubi kaga daga nan zaka samu fa da yawa fa za a je lahira wato shugabanninmu muna ganin kamar kamar wato ba mu tare da su wajen zunubi amma wallahi za mu za mu ci kanmu da yawa an ba mu sa'a ba mun yi bajan wajen cikin zunubi saboda kowa ma yanzu wai ji yake yi shi ma abin da su abin da yake yi shi ma in shi haka zai yi to shi kenan dan su a ba su zunubi ka kyale ka shi kenan zaka tashi baka da komai sai naira goma ko ashirin ko hamsin kuma su ga zunubi fal ya za ka yi fito baka ci abinci ba ka yi 010 haka amma kuma ga zunubi ka ga mai aka yi ba a koyi ba amma idan misali aka ce ya bari dan Allah ne in ya bari dan Allah to yana da lada yana da lada to wannan kuma ba ba wasu malamai suna fitar da wani abu daga cikin wannan wannan nufin kawai ka kin yin wani abu saboda Allah ta'ala niyya kai mummuna niyya amma daga baya ka ki aikata haka to wannan malamai suna cire wato ka ji alharamaini makka da madina ka je ka ce kai so kake yi kawai ka zo da wani mummunan ta'adi a wurin ko ka ce kai so kake yi ka je kai wani mummunan kashe-kashe a wajen ko ka ce so kake ka je ka kirkiro wata mummunan bid'a a wajen kamar masu tafiya su za su yi wata bid'a babba a wajen bid'a wata mamu kafira mai kafarta mutane to duk wannan ka kai wato ka nufaci biladul haramaini kenan da kangara ko baka rika yin cewa kai kana sha'awan ma a ji a ce an samu wani ya rushe ka'abar nan ma abuja eh to kaga idan kai niyan wannan to shine Allah ta'ala ke cewa man yurifihi bil halin bi zulmin nuziqhu min adabin ali cewa duk wanda ya nufaci ya nufaci wato dakin ka'aba ko kuma alharamain ma duka da wato ilhadi ilhadi wani kangara wani wani wani abin da zaka je ka je ka yi na zunubi a wajen to Allah ta'ala ce zai dandana maka azaba mai radadi don haka a guji mutum ya je takanas ya yi ta biladar haramai ta wajen harami ya je ba abin da zai yi sai bid'a ba abin da zai yi sai shirka babu abin da zai yi sai so yake yi ya je ya da wani ya je hada fada a wajen ka zai sanin zaka hada fada ce a wajen ai ai anan kawai muke haduwa kuma ka je in ku dai ku ji tsaye gumi ka hada fada wani zumunci za a bashi wani aure za a bashi ka hana a bashi saboda kawai tsawo tsaye gumin ka to ga dai ilhadi gaje kai ومن يلقيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب اليم Allah ta'ala ya ya tsare mu zaka duk wanda ya ya nufaci wani aikin banza da dakin Ka'aba to ubangiji fa wato wannan ba zai kyale shi ba kada ga cewa ya nufata ne ai ban je ba a ba dai ka nufata ba to za a ji Allah ya Allah ya raba bawa da haduwa sannan kuma abu na karshe shine duk wanda ya wani aiki duk wani wanda ya wani aikin zunubi to sai a rubuta mishi zunubi daya to dan Allah yanzu a wannan mizanin wannan ma'aunin wane ne zai shiga aljanna da tsabagen tsagwaran iyawansa babu wanda zai shiga dole kawai rahamar ubangiji ne dole ka yarda da wannan kaga wannan kuma yana yin mamutan da rafi kamar da muka faɗa cewa ubangiji yana baka sakamakon aikin ka ne a'a ubangiji aikin ka dai shi ya tasiri amma kuma ubangiji ya ninninka maka aikin daga baya sai ya baka wannan aljanna saboda haka babu wani aljanna ubangiji zai baka ya zama kwawo da kabo kamar aikin ka wuta ce idan aka baka da maka kaje ka dama kanka Allah ta'ala ya tsare mala yace wasafa lahum bit tawbati an kaba'ir sayyi'ati Allah ta'ala ya kauda kai daga muminai bitauba an ka ba'ir sai ta hanyar karban tuban wato munanan laifuka da suka yi alkabira ina fice alkabira munanan laifuka shi da duk wani laifi da aka ce akwai la'ana a ciki ko akwai azaba ko ubangiji ba zai kalla mutum ba ko ubangiji ya tsine ma wani mai yin shi ko manzo Allah ya tsine mishi to wannan duk sunan shi kabira duk wani zunubi da an akwai zunubi an akwai wato wani razani a cikin sa to wannan shi sunan shi kabira to ana abinda malam ke magana wato ubangiji zai kau da kai a bitauba ta hanyar yi mummunai tuba a an ka za'ira sai daga daga wato munanan wato manya manyan laifukan laifukan bayinsa inda sun tuba ne amma bitauba kaga ce in sun tuba saboda haka alkabira ana bukatar a tuba Allah ta'ala kuma yana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihuna wato ku tuba ya ku mummunai zuwa ga Allah ta'ala baki daya ko kwa samu rabauta Allah ta'ala yake cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka gaya ma bayina ya ku bayina da kuka da kuka yi wato banna ga kawunan ku kuka je ku jama kanku wasu zinubai la taqnatu min rahmatillah kar ku cin tsammani daga rahmar ubangiji inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki daya Allah ta'ala yana gafarta zunubai ga baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle shi ne gafara ne kuma mai jin kai kaga Allah ta'ala ya shelanta maka tuba ya shelanta maka karban tubanka in dai ka je wajensa da da tuba din abinda ake bukata kawai shi da kake ka tuba duk yanda kake yin wani zunubi duk girman sa ko shirka ne in dai ka tuba ubangiji yana maraba da kai zai amshe ka wato shi ka gawo yadda ubangiji yake tsabagen wato rahama da jin kai gabawansa mutum ya gama yin abubuwansa amma jira yake ce ya Allah na tuba ya tuba amshi tuba eh wato kaga wani fa zai wani wani fa zaka ga yana zaki Allah wani zai ce yana da ɗa wani zai ce ma babu allah baki da zai gama ɓannansa wani zai gama zalinta duk mahalukan da ubangiji sa ƙarƙashinsa tun daga gidansa har wa'anda allah kala al'umma da ya ba su da ya ba shi ƙarƙashinsa duk ya zalunce su amma idan ubangiji ya daga hannu ya ce ba ubangiji na tuba ubangiji zai karba to kaga wannan wato tuba ne rahamar ubangiji wa rahama ce faɗa mai yalwa akwai amma duk da haka akwai sharadin tuba da malamai ke bayarwa wannan kuma sharadi ba za mu tsaya da yawa akan ta ba tunda mai ahalar ya ta magana ta akwai magana annadab mutum ya tuka ya nadama kawai kar ka ce ka tuba a baki kawai ka ce ce ya tuba amma amma ka a baki ke amma goban Allah ya za a ji a ƙara ganin sa a wajen ko ba yana yin wani abu kuma kawai ya ce ai amma ba laifi bane kaga ka ce ba laifi bane ko wannan babban matsala ce in kana yin zunubin ba shi kana yin zunubin in an zo ana maka fada ka ce to kake yin wannan abubuwa ba ka san Allah ya hana ba to Allah ya shirya ma a cire wannan addu'a wannan kaga ya kyauta wannan mumini ne amma ai masa yace a shi ba laifi bane kwata kwata ba abu to yanzu wannan ba ya halatta wani abu da yake haramu mutum musulunci ne eh shi yasa maganan a sha ruwa ba laifi bane wannan da yawa kaji malamai ai sun yi babban babban suka akan ta an ce da aka yi ma shi daga baya yazo yace Allah sa ga Annabi Muhammad to shi ma Allah sa ga Annabi Muhammad eh an ce ya tuba amma dai wannan kaga babban babban zulmi ne ka je ka sha ruwa ba laifi bane ai wannan ba abin da ka wannan lalacewa ka dinga ga wani abu na na na wato haramu ka ce wai ba laifi bane ba ka yi ko duk an gata shuwa ka ce a kai dan kai na ai kai biya akan ka dai ni akai na dai kai akan ka dai haramu ni akai na dai ba haramu bane to bale kuma wani wanda zai zo ce a da wata ramadan ya zo yana cin abincin sa ya ce me yasa kake ci ya ce a ai kai ka gani kaga wanda sai je ya kudin mai zai gane ubangiji sai na biyu kuma shine wato al'azima ala al-iqla shine aniyya din kira wanda yasa Allah ya uda ila ila zambi wato ya niyya cewa ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba ba wai ba zai iya cewa shi ba zai zunubi ba baki da a rayuwarsa baki da ba zai yi ba saboda ai kullu kullu bani adam khata'un eh duk wani wanda wannan adam da ba mai laifi ne ubangiji ya riga ya sanya mu ba za mu iya zama babu ba mu ba maliki ba saboda muna da wasu sifa guda biyu da ba fa yadda aka iya tana tare da mu muna da wauta wauta shine wato ka je kai wani abin da kai baka san me ya sakamakon abin ba sannan kuma muna da zalunci dan adam duk kowanne adam yana da wannan abin in ka ga bai yi ba to addini ne ya gyara shi eh Allah ta'ala ya cewa inna armal amanata ala samawati والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا dan adam kana zaluman da kula mai zalunci ne mai tsaba janci ne shi duk abin da zai kawai yanzu zan in dai yana biyan bukatar sa sai in ya gama sai ce me sana aikata haka kaga bai san me akibar ba da yawa nawa nawa ne idan muka yi wani abu sai mutum ya je yayi yace ai na riga na zuce ne kawai ban sai na aikata so da shi bai san akibar ba kuma cutar da shi zai yi daga baya ba yanzu haka zai mu zo muna ba Allah shirka kaga fitar da mu zai amma ba ruwan zamu yi zamu wani zai ce kawai babu Allah kuma ya san a zuciya shafi Allah to kaga wani ba jahil ce me irin wannan dan adam in ba jahulin ba to kaga gashi wa zalum kuma ya san gaskiya kirkiri amma kawai zai kauce mata sai zaluncin sa to duk dan adam ya da wannan saboda haka kace kai ba za ka yi ba za ka yi wani laifi baki ɗaya ba a wannan dai cewa za ka yi ya ubangiji duk laifin da za a yi ka sanya ba ina yi ne da ganganci ba in kuma na yi ka ba ni dama in tuba wannan shi abin da ya kamata amma ka ce ba za ka koma wani zunubi ba abin da mai halatta ce ila zambin kaga ma zambin sai da mishi wani wani na kira sai da mishi wani zuwa wani zunubi to ai ba zai yi ba wannan ba taklif ma la yafaq sannan kuma abu na uku dole wato wannan niyyar da kai na cewa ba za ka koma zuwa wannan zunubin ba to kuma a gani a aikace ka yi wani abin da zai gaskata da awanka saboda idan yanzu ka ce kai ka tuba amma sai aka kawai ba ruwanka kana nan kana wato ba ga alaman ka bar wannan inda wannan bangaren da kake zulubin ba cuɗanya da kake zulubin ba ba ga kawo kaurace ma wannan abin ba to kaga wannan ƙarya mutum yake saboda me saboda inda zuciyan da gaske ne to da kuma aiki ya gaskata zuciya saboda ita zuciya ita ce sarki ba yadda za a yi wani wani gaba na jikinka ya sa'a mu zuciya inda zuciya tana so dole kawai innamal a'malu bin niyyati ba yadda aka iya sai kai saboda haka idan aikin ka wato ya kyauta tutu zuciya ta ta tutu in kuma ka aikin ka bai kyauta ba to zuciya da ba ta tutu ba in ka ka ce ka tuba amma ka ta komawa kuma wato ba wai ajizanci ake samu da adam ba a kawai da ba ka ki ciruwa ne daga wannan daga wannan wato danya da kake da zulubin to kaga wannan mutum ba tuba yayi ba yana tuba mazuru kenan in ya ga abin kuma sai ya fito da maitansa a fili ya je ci gaba da yi to wannan kaga ana gudun wato kar ubangiji ya kama shi a haka shi saka mai ahli na cewa to kaga alama ne na mutu wannan alama ne na shakiyan mutane ya ce shi ko ba ruwansa bai tuba ba to wannan alama ce na na shakiyan mutane saboda dole idan ka ce ka tuba ka zo da wani wato shaida da zai nuna alaman ka tuba shaida kuma shi da aikace ka tuba in ba ka ta zama da'awa mai mawaki na cewa adda'awi in lam tuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha al-iyam eh in dai kai wata da'awa kace kai kaza ne in baka kawo mata dalili ba to da'awa kai kake yi dole ka kawo dalili mala yace mala yace wa ghafara lahum as-saghair bi'tinab al-kaba'ir Allah ta'ala sai ya gafarta musu kananan laifuka yayin da suka nisanci manyan laifuka wato idan ka nisanci manyan laifuka to ubangiji zai shi ko zai yafi maka wato manyan laifuka wanda kuma haka Allah ta'ala ya faɗa a Qur'anul haula anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ta'ala yake cewa in tajtana anhu idan kuka nisanci manya manyan abin da ake hana ku to to nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku zunuban ku kanana wa nudkhilukum mudkhalan karima kuma za mu shigar da ku wani mashigi mai kyau kaga wannan ubangiji yana shelanta maka cewa in dai ka nisanci manyan laifukan da aka yi to dan dai ajinci dan adam ka je ka fada wani laifi wani laifi da da ka fada ba da gangan ba to ubangiji zai zai yafe maka ko da ba da gangan ne amma in dai karamin laifi ne wani abin da ubangiji wato zai iya yafewa to zai yafe maka kaga duk wannan kuma shine abin da ya dinga zuwa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa salloli guda biyar zuwa salloli guda biyar kaga yake cewa tsakanin su da ramadan wa ramadan ila ramadan ramadan zuwa ramadan sai yake cewa mukaffiratu lima bainakunna suna kankana zulubin da aka yi kafin wannan ina shuni batul kaba'ir idan aka nisace manyan laifuka kaga babban abin da wato zai kai ka ga tsira farko al'amari tukuna shine wasu manyan laifuka a samu ba ka yi kar ka zama almujahir almujahir shine mai bayyana laifi karar ana kallanta ka san masu laifi iri biyu ne akwai wanda zai zo ya laifi yana fitowa karar yana nuna laifinsa to wannan shi masu laifin ma shi ya fi kowa laifi kuma laifinsa mai kalmasa ce akwai wanda kuma shi yana laifin amma akwai zai je ne zai ɗanyi sai shaye-shayen sa ne amma zai je ɗan kukula ƙofa in ya gama kuma ya sa ya sa taron wuta ba za a ci ba to kaga wannan yana da imani yana da imani kwarai da gaske saboda kaga yanzu ai boyewa yake yi saboda in ya boye kaga shi da ya je ya batar da kansa tukuna amma bai je zama sanadiyan da wani zai zo ya gani ya lalata shi ba to kaga wannan shi akwai imani tare da shi amma shi wanda zai fito ce ai meye ai za ka sha giya ka sha ta dubu ya fito ya ta nuna wato ta baransa a gari ana gani to kaga wannan na farko dai yana da zunubi nashi a karan kansa sannan kuma zai dauki zunubin wanda ya batar li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazin za su dauki gamman su baki daya sannan kuma za su dauki gamman wanda suke batarwa ba tare da ilimi ba wala yahmiluna athqalahum wa athqala ma athqalihim Allah ta'ala yake cewa lalle za su dauki manya manyan laifukan su da laifin wanda suke batar ba bata da ilimi ba ka je ka batar da mutane wani ne da zaran ya ga kana wani laifi a bayyane shi kenan shi ma ya kula sai dauka zama ado saboda haka in kana wani laifi tabbas alama ce na imanin je ka je ka boyewa haka ka ta roƙon Allah in ka ga wani da yake bawan Allah ne ka ce a ta mana addu'a dai ba sai ka mishi laifin ba wannan alama ce na imani amma kana wani laifi ka fito al-mujahid wannan ko zama malaman hadisi ba suka san hadisi irin wannan ba wajen malaman hadisi akwai su suna karban wato mai addini wanda ke baya nuna wato sabon Allah shi a fili amma dai ba wai kuma baya zanubi ba amma wanda zai yana nuna sabon Allah shi a fili kaga ba su amsa akwai daga cikin malaman hadisi akwai Suleiman ibn Dawud ash-Shazakuni wani babban malami malamin hadisi ne tsara sai Imam Ahmad kusan su kansu suna sallama masa a yanayin faffaɗan ilimi da Allah ya bashi na hadda da sauransu amma malamai da yau da aka jina amfani da hadisin shi saboda shi almujahir ne almujahir shine shi ba ruwan shi zai zo ya yi wasu laifuka a bayyane saboda aka ce dole aka iya aka ba inda za aka iya a shazaku ne an dai yana hadisan sa gaskiya haka nan da haka karkaji an azo ana wani ana wani gangami na al'umma aikin alheri ka ce kai dan me ba a kira ka ba eh ya kamata su kiran ka inda aikin alheri ne saboda kana yin wasu abubuwa in kana yin wasu abubuwa ka san kai ma ka san kana yi ai to babu laifi a nan kawai da kai in kawai da kan zai amfani in ba zai amfani ba ku ku jale shi kar ku je kuma ya bazama ya je kuma su su kwace mana shi ka san akwai ka san ita kanta ita kanta wato inkarul munkar aya akwai hikima a cikin ta babu amfani ka inkarul munkar amma in ka je ka dinga wato daure masa fuska to daga ranar ya bar zama a wannan area zai kowa can wata area sabon gari kuma a to ba sha daurayin sai ci gaba a ba sha daurayin in ya a ci gaba an gasha ta masa addu'a eh Allah ta'ala ya kiyaye na'am mala yace wa ghafara lahum as-sagha'ir bi ijtinabil kaba'ir waja'ala man lam yatub min al-kaba'ir sa'iran ila mashi'atihi ya sanya kuma wanda bai tuba ba daga manyan laifuka sa'iran zai tafi ila mashi'atihi zuwa ga wato ganin daman ubangiji wato wanda bai tuba daga kabira ba ya mutu to yanzu ba za mu zo duka mu zo mu ce masa Allah ta'ala zai yafe mishi saboda zai ya mutu yana wani laifi ya wuce yana wani laifi da ubangiji kuma ce zai azaba don haka dole wannan razana za ta hau kansa misali wani mutum da ya kashe kansa ko wani mutumi da ya je kisa ya kashe wani da ganganci da kaba da gangan ya daka mashi wuka to wa zai iya yabe masa ai ba bai iya yabe masa saboda haka dole in je lahira wannan wa'idin tana yana tare da shi amma kuma ba za mu zo mu ce dungulgushi fa fa fa zai shiga aljanna ba eh wato yana cikin mashi'a mutukar abin da yake yi ba bai kai shirka ba bai kai kafirci ba to yana karkashin mashi'a har wala yau za ka je za ka sallah kuma za ka ce Allah ya ci kansa amma dai kuma ba za ka ce Allah ta'ala zai yabe mishi ba saboda idan ka ce zai yabe mishi ina ka samu dalili babu dalili kuma a nan nake nake son ƙara kiran mu ga duk wani wanda yake waje da aka samu kwamiti na musulmai kaga yara da yanzu da suke zama sun zama sun addabi jama'a to ba zai ce ba za a zauna haka na kyale ba babu yadda za a yaron ka je ya ce ya kashe wani ka ce wai zai Allah zai yafe mishi ta ina zai yafe mishi waye sai yafe mishi kar ku taba zamanin cewa idan yaro idan mutum fa je ya kashe wani in aka je aka in aka kashe shi ma wai an biya kadin wannan wanda wanda ya mutum ne a ba fa wannan kadin shi aka biya ba a a shi ne yanzu hakkin yan uwansa shine aka biya kadi amma in an je lahira shi wani wanda ya kashe zai kara dawowa ya ce sal hadha lima qatalani tambaye wani me yasa ya kashe saboda haka wato dole wanda Allah ta'ala ya rataya musu wato wani wani abu na tarbiyya karkashin su ko ruwa ko kani ko yaya dole fa ya tashi tsaye ya zama amanar da ke kan shi ya sauke ya ma yaran nan wato nasiha kwarai da gaske babu yadda za a yara kaga yara ba su kai a shekara 20 ba ko 20 da yan doriya amma a ce suna da jama'a yaro karami da inda inda da nisan da ake dan rashin kunya ne ba wani sai ka murkushe shi kawancin naka ka murje shi ba abin da zaka iya amma yanzu ba saboda imani ya riga ya fita daga zuciyarsa zai iya kashe ta babansa zai iya kashe ta kishin babansa in ya ganka kawai ba ruwan shi bai da manufa a rayuwa zai iya zuwa daba maka wuka sauran mutane kuma suna ji suna gani in sun yi magana kuma a ce wani zai ce da kada min yaro ya ba za a dame shi ba musulunci haka ake zama babu nasiha dole a dame shi saboda babu yadda za a yi a samu in ma mutum zai ce idan ba za mu iya yi misali mu ce ya dorayi baki dai ba to sai a yi anguwa in anguwan ba za a yi ba sai a yi layi har yanzu dai wa'annan yaran da waɗannan fadarrin ba su ne suka da jaya mutanen ba ba su kan jaya masu kyau ba in a gidan ne za ka samu yaron shi ɗaya ne amma akwai mutane goma ko ashirin a gidan to ku ya za ku yaro ɗaya rinjaye ku ko kuma yayi laifin ka je ka ce kawai ya tafi abinsa ta yaya zai tafi ko ka ce ya je Lagos ka ba shi kuɗi duk wani abu ana samun irin wannan kesi sun kai ina zai kai ya ra'ayi Allah ya yabe mishi kai ma ya zai Allah ya yabe maka bayan Allah ya ce ku an kusa kuma ahlikum naran Allah ta'ala ya ce ku kiyaye kanku da iyalanku daga wuta amma kamar yaro kawai yayi kisa kuma a ce ya ci banza ya tafi shi da ne kai shi wanda ya kashe kuma da bane bawa ne ya kashe kawai wani wani zakara ne yanka kawai shi kenan babu babu abin da za a yi kaga wannan ba gata muke bakan ba kuma babu da al'umma ta rayu a haka in al'umma ta za ta rayu mai laifi ba za a ce masa ka dai laifi ba kuma idan ya yi laifin a ce a je a yi hukunci da ya dace da shi wallahi ko ɗanka ne idan ya yi kisan ba da shi a kashe shi kai ba ka rayu wala ku fil isasa hayatu saboda in an yi isasa akwai rayuwa saboda haka idan in aka isasin to za ka zama daga bayan kun je kun halitta shi wanda ya yi ma wannan laifin za ka kun gaisa malam wani yaran lafiya lau kun gaisa lafiya lau abin yanzu shi wanda ya je ya ma wannan yarinyar wannan yarinyar da ya je ya kashe ta wata take hanifa take kuwa yawwa da ya kashe ta yanzu ina labarin kuke tafi to yanzu ta yaya za a yi wannan ba ce zai wato wanda suka san shi ko yan uwan yarinyar ko iya yarinyar su ganshi suna ganin shi da wani mutunci ko suna ganin yan da mutunci amma ya ɗau doka a kansa an je shi ma yadda ya rasa imanin ya kashe kan wani yarinya shi ma a kai shi can shi ma ya je ya mutu haka yanzu to za ka gani kuma iyaye yaran wasu kuma zumunci da shi ma har ta yan uwan shi wannan saboda wani kufin kisa hayatu akwai rayuwa amma idan an yi an ce shi kawai an yi wasu an yi wata manuba an yi bar magana an manta bayan wani lokaci kuma ya ya canza gari ko ya canza anguwa ya ci gaba da rayuwa ya zama ya kiba ma wani ya bashi kuɗi wasu muna da mutane masu yi rajin karin hakkin da adama wai ya kashe yarinya wannan hakki babu hakki amma haka shi an ce wai ka aka shi wani irin mummunan al'amari ne wannan saboda haka da Allah mu kula da yadda muke tarbiyya wannan munasaba ce yasa dole mu yi wannan magana dan ana yawan magana cewa an ana yin wa'azi to mu muna yin aqida ne ba a zo irin wannan gaban ba shi yasa in aka zo wajen irin wannan gaban dole za yi magana to ba an zo kan wannan gaban ya kamata ko yi magana din gaskiya ni wanda Allah ta'ala ya bashi wannan tarbiyya to wallahi tallahi ya rike wannan ya rike wannan amana wannan amana amana ce da Allah ta'ala zai tambaye shi kuma duk wani yaron ka idan yana yin laifi in dai ka tabbatar yayin laifin wallahi da na zuciyanka ka kai a dauki mataki a kansa wannan ya ya maka wallahi wannan ya fi maka wajen ubangiji ya kuma zai kara maka mutunci wajen mutane amma ka bashi kuɗi ya gudu kawai shi ya zama ya ɗa shi wanda ya kashe ya zama bawa ko ya zama kamar bai da wani galibu to wannan ba mun ɗauko hanya ne da za mu tsira baki daya ba shi za ka samu da a dacen wani lokaci za ka iya yawo har karfe biyun dare karfe uku dare ka shiga duk wani lungu da ka damar da lungu amma yanzu kana shiga kana tsammani in kana cikin yan tafiya sai a ce wane wane ko kuma ranka jade isa wayanka wadda kofa fafo zuwa dafa kana tafiya sai a ce to sa wayanka a jihu sa wayanka a jihu suna kwace to ne abu ne wannan ba duma dole dole mai magjuna yin nasiha Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya mana arziki to ina ganin zamu zamu dakata nan insha Allah akwai sauran maganganu na maganar alkabira wanda bai tuba da kuma wanda ya tuba ta yaya ubangiji zai yafe mishi da kuma razan da ke kansa insha Allah idan muka zo kasu na gaba za mu fara faɗa mu manganu na malamai da kuma nasoshi akan wannan abinda muka taji Allah ya yafe mana abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana kuma ya ganar da mu